الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya safiyar asabar a hudu ko biyar ko biyar ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta 1436 na hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine 27 ga watan goma sha biyu a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin da ake kira miladiya a ci gaba da darasinmu na littafin alfurkan bai na auliya irrahmani wa auliya ishaitan na shekul islam ibn taimiyya za mu tashi a yau darasinmu na 92 haka ne ko kuma har yanzu dai duk da mun ɗau lokaci mai yawa muna cikin ta'liqin da malam mai sharhin wannan littafi yayi saboda fa'idar da take cikin sa wato malam Salih Ali Sheikh waffaqahu Allah wa hafiza a cikin inda dai yake gaya mana waɗannan abubuwa guda uku da ya samo daga cikin littafin asali na malam Ibn Taymiyyah can sama inda yake cewa masu alaka da kaburuka sun sa al'amura sun zama guda uku ta wata fuska ko surori guda uku na yadda suke karkacewa daga abin da yake shine daidai ko dai su kira waɗannan waɗanda suke cikin kaburkan su roƙe su su da su yawa ne kai mun kaza ko kuma su roƙe su ko su roƙe Allah kai wato domin su ko kuma su sanya wannan kabari nasu ya zama su sa ran cewa wuri ne na karɓar addu'a waɗannan abubuwa uku a kansu ya ta nanata mana to shi ne ke cewa masu irin wannan kuma su ne waɗanda aljanu kan fito musu su hulɗa da su da haka yake son mu bambance tsakanin abin da za a iya gani na abin mamaki da ya keta al'ada shine alkhawariku idan ya auku a hannun irin waɗannan waɗanda suke sun karkace wa hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita to ba za a kira ta karama ba sai dai a kira ta khawariq shaytaniyya wato abubuwa ne da aljanu sukan yi a na abin mamaki wanda kuma Allah maɗauki dama ya ba su damar irin waɗannan abubuwan ko ta shakkuli su canza kamanninsu su zo da wata kama wadda ba ita ce ta haƙiƙa ta su ba to za mu tashi inda yake cewa wal jinnu haka ne ko yawwa a ya raunaha haka yasa wal jinnu ya raunaha min haithu la narahu kamata a ce waljinnu ya raunana ko min haithu la narahum tunda muqabalan mu da su ne su aljanu suna ganin mu ta inda ba ma ganin su kamar yadda Allah subhanahu wataala faɗa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haithu la tarawnahu asali dama Allah subhanahu wataala yana magana ne akan kada dan adam ya bari shaidan ya fitine shi ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأن أقيموا وجوهكم وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنا جعلنا الشياطين أولياء إنهم اتخذوا الشياطين نعم إنهم اتخذوا الشياطين أولياء ويحسبون أنهم مهتدون kun gani innahum muttakhadhu shayatin awliya tun daga nan ko daga farkon magana da zuwa nan ya sake maimaitawa cewa ashe kenan waɗannan mutane sun riki shaidanu a matsayin waliyai suna bauta musu su ne suke jibinta da su suke hulɗoɗi a wurinsu suke neman biyan bukatunsu da makamancin waɗannan al'amura kuma dai dama Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana a wurare da yawa ya hana mu mu riki shaidanu su zama su ne waliyanmu kamar yadda yake faɗi a cikin suratul kaf afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni fahum lakum wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ard wala khalqa anfusihim wama kuntu muttakhidhal mudillina aduda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana cewa dan me ya za a ku rike su a matsayin wato waliyai bayan kuwa su dinnan su abduwi ne gare ku ma'ana su abokan gaba ne gare ku Allah subhanahu wataala kullum yana nanata mana kada ka riki shedan shedan ana nufin nan ko shedan iblis ko kuma aljanu baki daya wanda in an rike su ana hulɗa da su ta irin waɗannan hanyoyi to hakikatan za su bar da mutum kun ga shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ban shaidar da su halittar samai ba ban shaidar da su halittar ƙasa ba ma'ana lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci sama da ya halicci ƙasa bai kira su ya ce ku zo ku shaida zan yi ba wannan fadan ya nesanta karma a kawo tasawurin cewa suna da wani hannu wajen halitta din ban shaidar da su ba halittar sammai da ƙasa ban shaidar da su hatta halittar kansu ba har kawai suka samu kansu Allah madaukaki ya halice su sai ce wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda masu batar da mutane ba za su zama mataimaka ba gare ni ga wannan sanannen abu ne a sheshe danun aljanu masu batar da mutane ne duk wanda ya jibince su zai batar da mutane kuga a farkon wancan aya ku da muka fara magana inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum in ku kada ku bari shaydan ya fitine ku aikin shaydan shine ya fitine ka ya hana ka addini dama yawa Allah alƙawari ba zai bar dan adam akan hanya ba kuma kun ga me ya faru a wannan siyakin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan sai sai me kama akhraja abawaikum bai faɗi wato tashbihin fitina da fitina ba sai faɗi sakamakon fitina ko kama akhraja abawaikum don bai ce kama kama fitatana abawaikum ba kamar yadda ya fitini iyayenku an riga an faɗi an san wannan fitinar da ya musu wace fitina ce fitinatul ma'asi ya zuga su suka saba ma abinda Allah madaukake ya ce kasu ci suka ci sakamakon shi ne aka fidda su daga aljanna idan ubanmu annabi adam wanda annabi ne Allah zai jarrabe shi da shaidan ya ba shi shawarar da zai saba abin da Allah ya ce kuma sakamakon wannan ya fito da shi daga aljanna aljannan nan fa ta asali mun san akwai maganganun malamai cewa wace aljanna ce aka yi waɗannan abubuwa magana ingantacciya ita ce aljanna ce dai jannatul khuldi wannan jannatul khuldi a cikin ta aka yi wannan abu Allah ya sauko da annabi Adam da zurriyarsa suka sauko ƙasa a wannan duniyar da ya ba su dama su ci abin da suke so su yaga kawai inda suna so in sun yi sha'awa su gan shi ga sunan iri-iri abu ɗaya aka ce kare ci shaidan ya zo ya ce masa ai Allah ne ya hana ka dan ya san in ka ci za ka zama mala'ika ko kuma ba za ka mutu ba har abada in kana so kada ka mutu har abada ka zauna a wannan daɗin na aljanna to ka ci shi kuma yana so ya ci daɗin sai je ya ci bayan kuwa ya manta Allah subhanahu ta'ala ya hana shi saboda wannan fa aka masa hasarar wannan aljannan muka zo ga munan ake haifan mu a nan wannan duniya din sai an yi noma sai an dafa sai an yi kaza sai an yi masifu sai an sha wahala kafin a ci da kuma da a cikin daɗi za a zauna shi ɗan shine mai wannan abu to idan haka yawa babanmu ya za a mu kuma ya bar mu mu an gaya mana cewa in ka mutu akan tauhidi da la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma kana bautar Allah shi kadai babu shirka ba bid'a ka je ga Allah subhanahu wataala insha Allah aljanna ce makoma shi kuma baya so a shiga aljannan kun ga ashe dole ai kokowa da hakikanin gaskiya da kuma shi kullun zai bude kofarsa ya tabbatar da dan adam da yawa ya halaka ya bar abin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya kuma wato kama abin da shi shaidan din yake so a aikata muna fata Allah maɗauki ya tsare mu daga sharrin shaidan da kuma makircinsa to nan zancen dai da yake yi maganar ru'ya din ce ta fidda mu zuwa ga wannan abu cewa suna ganin mu ta inda ba ma ganin su akwai tattaunawar malamai akan wannan aya shin dan adam yana ganin aljanu ko baya ganin aljanu zahirin wannan ayar mai take cewa innahu ay ash-shaytan ko yarakum yana ganin ku huwa shi wa qabiluhu da kabilarsa wannan shine dalilin da yasa malamai da suka ce shaydanu aljanu kamar kabilu ne uban su shine shi iblis akwai wannan zancen wasu kuma malamai suna kallon cewa Allah subhanahu wataala ya ce kana minal jinni cewa ashe kafin shi dama akwai shi din yana cikin jinni sai dai wasu su ce a'a ana nufin jinsin sa jinsin aljanu ne wannan ayar kuma nasi ce akan cewa aljanu zurriyar iblis ce Allah ya mun gane wannan to zancen da shi ne ana ganin aljanu ko ba a gani nan cewa min haithu la tarawnahu wasu malamai kamar al-Imam Shafi'i ya faɗi cewa kafin shi dai Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala an ko anhuma ya ce dan adam ba dama dan adam kowaye babba da karami salihi da ba salihi ba ba zai ga aljinu ba Abdullahi dan Mas'ud yana ya ruwato cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gansu ya ga mala'iku a ya ga aljanu har yi musu nasiha wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu a lokacin nan akwai riwayoyi da suka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gansu har yi musu magana banda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yana sallah an ga ya kama hannunsa ya matsi haka bayan sallah aka tambaye shi me ya faru sai yake cewa shedan ne yazo zai ketira masa sallah sai ya kama shi ya damke shi sauran mutane ba su gani ba kun ga ashe shi ya gan shi ya matse shi har ya ji yawunsa a baki a hannunsa wannan hadithi ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira ya ga shedan lokacin da ya zo gadin zakkar kono ko tare da cewa ba a surarsa waccan ta asali ba domin dama akan gansu idan suka yi tashakkuli amma idan suna surarsu ta asali tunda surarsu ta asali an halicce su ne daga me daga wuta daga wuta yawwa wuta ya take tana da kala ko ba ta da kala tana da kala in tana kona wani abu in ji malamai suna cewa dalilin kalar ta shine kona wani abu inda ba ta kona komai to ba ta da kala haka ibn hazmi yake ta wannan zancen to zance ne da wannan kukyale shi amma maganganu malam ibn taymiya an tambaye shi akan wannan magana cewa dan adam yana ganin aljini ko ba ganin aljini cikin fatawarsa sai ke cewa wannan aya dai innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum yace wannan ayar ba ta kore ana gani abin da Allah tabbatar shine ba kwa ganin su ta inda suke ganin ku kun korewar ta wani hali ne ba ta gaba ɗaya ba shi yasa ya kawo hatta kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani yace annabawa da wasu salihai ce kai gairu salihin ma sukan gani amma dai wannan ayar yace ba ta nuna cewa ba a gani amma fa ba kowa ne ke gani ba kuma ba wai lalle ya zama cewa wanda ya gani din wata daraja ce da shi ba yawa la'alla ma ba mutumin kirki bane zai iya gani mun gane wannan yawa gurgurdan kila alakar da yake da su da kuma irin abin da suka ce yi musu wani kuma salihi ne ya gansu don tsoratarwa don kadewa daga wato sharrin da za su aikata masa ya kore ko kuma ya, ya, ya tsare kansa ko kuma ya kore wasu daga kada su taba su wallahu alam wannan dai maganganu malamai ne masu yi idan mun koma littafansu za mu gani to mu je suke cewa fashaitanu waliyun lighairil mu'mini kun ga yace inna ja'alna shayatina awliya'a lilladhina wa lilladhina la yu'minun lalle mu mun sanya shaidanu su zama waliyai haka ya kira abu wannan lafazin lafazin menene nassin alqur'ani ne Allah ne amfani da wannan lafazi cewa inna ja'alna shayatina awliya'a mu mun sanya shaydanu su ne waliyai lilladheena la yu'minuna ga wanda ba su da imani kun ga ashe kenan lalle ashe a bayyana mana bambanci tsakanin waliyan Allah mai rahama awliya'ur rahman da kuma wa waliyan shaydan to Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shaydanu su ne waliyan waɗanda ba su yi imani ba fa shaytanu don haka shaydan waliyun lighairil mu'mini shine waliyi masoyi nan ce waliyi da ma nufin masoyi wanda kake son sa wanda kake kaunarsa wanda kake jibintarsa wanda kake san a dangana ka zuwa gare shi duk wannan yana cikin ma'anar waliyi a ce wane na wane ne shine waliyinsa ka annahu waliyun hamim gani aboki abin so hamim kuma mai wato tsananin soyayya shine ma'anan hamim wanda ke soyayya tsakaninka da shi ta kusa ce sosai yansuruhu shi shaɗan ɗin yana taimakon wanda bai imanin ba wa yusa'iduhu wa yudhilluhu yana taimakonsa kuma yana kaskantar da shi wannan dama alƙawarinsa ne cewa zai duk abin da zai ya kaskantar da ɗan adam ya nesanta shi daga bin Allah wali hada a yace li hada don haka ne yambaghi ala naziri fi misli hadhihi al-ahwal ya kamata ga duk mai bincike a irin waɗannan halaye aw alladhi yunaziru alladhi yadhkuru mithla hadhihi al-ahwali alla yubadira bi inkari wuqu'iha to wannan wani zancen malamin kuma shiga cewa don haka bai kamata ba ga duk mutumin da yake bincike a wannan yanayi wannan abubuwa wannan halaye na alaƙa tsakanin aljani da mutum a ko kuma yake ja yake tattaunawa yake munazara tsakaninsa da wanda yake ambatar irin waɗannan abubuwa suna faruwa ta hanyar aljanu kada ya gaggawa wajen inkarin wannan abun cewa ya auku ma'ana in kaji wani ya baka labari cewa wasu mutane sun ga aljani ai sun ga wani a kabarinsa ya fito ya zauna akan kabarin yana zikiri mun fahimci wannan in an zo an gaya maka wannan me zaka ce zaka ƙaryata ko ko ba za ka ƙaryata ba malam ibnu malam nan mai taliki yake cewa bai kamata mutum ya ƙaryata ba amma abin da ya kamata ya sani shine wannan wanda aka gani akan kabarin ya zauna ko yana zikiri ko yana wani abu in dai matacce ne da an san ya mutu to ba shi aka gani ba aljani aka gani ya shiga surarsa ya yi tashakkuli ya shiga jikinsa ya fito kai a madadin kamar shi ne amma shi na kabarin nan yana nan a kwance a kabarinsa ba shi ne fito ba kun gane wannan zancen don me shaidan yake haka ko aljani yake haka don ya batar da mabiyan wannan din waɗanda suke sa ran suke masa zaton kyakkyawan zato cewa mutumin kirki ne waliyin Allah ne yana da karama yana da kaza wanda suka yadda da wannan to sai shedan ya biyo musu ta wannan hanya sai ka albatar da su don haka kada a baka wani labari ka ce ƙarya ne shine abin da malam Salih Ali Sheikh yake ambatawa mun san akwai wasu su kawai duk abu in ya zama abin mamaki sai su kada Allah ƙarya ne rubu da su to wannan ba haka bane ba daidai bane kai zance ba daidai bane asali waɗanda suke buɗe wannan makarantar su ne mu'tazilawa su ne komai aka gaya musu na gaibiyat ba sa yadda don su a wurinsu a gun mu'tazilawa hatta azabar kabari ba su yadda da ita ba azabar kabari gashi hadisai da yawa sun tabbata amma sai su yi waye ya shiga kabarin ne ga ana yi to da man ka shiga zaka fito ne wai waye kare kunnansa ya je bayan an binne mamaci ya sa kunnansa haka ya ji ana dankara masa azaba Allah ne ya hana mu ji kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa da a ce ko ya ce ba dan kai tsoron kada ku kai mamatanku makabarta ba da Allah ya ba da damar ku rika jin irin tambayar da ake wa mutum a kabarinsa da irin azabar da ake masa amma ya san cewa da an ba da damar a rika ji to ba wanda kuma zai dauki babansa yana san ubansa ba ya mutu ya dauke shi ya kai shi makabarta yadda zai rika jin ana dankara masa duka ai ba wanda zai wannan don haka hikima ce ta Allah ya bar wannan abun a koyi ba ma jinsa Allah subhanahu ta'ala ya kara mana rahamarsa to sai ke cewa duk mutumin da yake irin wannan hali ko yake bincike ko kuma yake tattaunawa da wanda yake ambatar wannan irin zance la yubadiru bi inkari wuqu'iha kada ya gaggawar ƙaryata wannan abu dan wani ya zo ya faɗa ya kule ya rika cewa mislu hadha qad yaqa misalin irin wannan yakan iya faruwa qad yukallimuka al-mayyit yana ƙarin bayani kai ne yake cewa ya ce misali mamaci zai iya maka bayani yi maka magana qad tasma'u aswatan zaka iya jin sauti sauti aswatan ya kamata qad yukhbiruka fulanun bil mughayyabat wani zai iya baka labarin abubuwan gaibu lakin alladhi yukhbiruhu bi hadhihi al ashya sai dai wanda yake bashi labarin waɗannan abubuwa wa yahsulu lahu hadhihi al khawariq kuma yake samar da waɗannan abubuwa ko wannan abubuwa suke faruwa ta hanyar sa abubuwan mamaki din nan wane ne inna ma hiya ash-shayatinu shaydanu ne aljanu li'annaha waliyatun li ahli al-bid'i wash-shirki domin ku su su ne majibinta su ne ma'abota su ne masoya ma'abota bid'a da shirka in dai mutum yana bid'a mutum yana shirka to za ga shaidan ko aljani shine abokin hulɗarsa yana son sa kuma da shi yake kafafa wa shaitanu yuridu yuridu bil ibadi an yaqa'u fi shirki wal bid'a shi ko shaitan dama yana nufin yana son bayi na Allah su auka cikin shirka da bid'a allati hiya wasailu shirki ko shirkar mubasharatan ko kuma yasa su yi rika bid'a bid'a kuma wasail ne hanyoyi ne da sukan kai ga aikata shirka duk mutumin da yake bid'a to a hankali a hankali bid'an nan za ta rika an giza shi tana tunkuda shi tana tura shi tana ba shi shawara tana sassarka masa a zuciya har ya auka zuwa ga shirka yace hiya tariqu shirki wannan mimitawa da yake hanya ce ta shirka wa yuridu shirka kuma yana nufin shirkar ita kanta lidhalika yu'inuhum shaytan don haka shaydan yake taimakon su domin idan mutum yana son dama ya yadda da wannan zance ko irin wannan tatsuniya cewa wanda ya mutu zai iya dawowa saboda a nuna karamarsa idan mutum ya yadda da wannan tun da shaidan yana so ya batar da shi akan manufarsa kuma harkar nan za ta kai shi ga shirka ai kaga shaidan zai ji daɗin ya angiza shi zuwa ga wannan sai ya zo masa a surar wani tsoho ko wannan mutumin salihi ya zo ko ma ya zo masa gida ya ce ya zo masa ziyara ana irin waɗannan abu in kana karanta littafan sufaye da maganganun da suke faɗa tabaqatul awliya nan ga sun irin sunan sha'arani zaka ji irin wannan tatsuniyar da maganganu dai da za su yi ta kawowa tatsuniya wannan shehuwa ne ya zo masa ziyara gida ya ce kaza har sun zauna sun tattauna har ya ba da shawara ai kaza kuma shi washe gari da safe wannan din ya ba da shawara akai kaza din duk irin wannan zancen idan mutum ya yarda da shi to zai iya zuwa masa wannan wannan fa ina faɗa ba a mafarki bane yawwa a mafarki dama mutum ai zai iya mafarki ya ga komai ma to amma wannan zai ce maka jiya kuru kuru wane ya zo mun mun tattauna a nan wurin ya ce ai kaza kuma ai wani ya ce annabi wani kuma ya ce waliyi wane ya kawo masa ziyara kamar da zaka samu a addinin yahuda suna itikadin annabi ilyas haka suke dauka suna irin wannan abin da shi cewa annabi ilyas ya zo musu ziyara in ana bikin wani idi nasu sai a ce ai da shi aka ci abinci ya zo zauna akan tebur shi ma an ci abinci da shi ya ce kaza ya ce kaza ya shafa kan ƴaƴansu ya musu addu'a kowa zai iya rubuta maka wannan ce ya mafarki ya gani kuru kuru jiya suna zaune to irin waɗannan abubuwa wanda ya yadda da wannan me zai hana shaidan ya fito masa ya yaudare shi da surar wancan mutumin da kake son ka gani din kai ma sai zo maka da shi saboda me dan ya barka akan wannan hanya din tabata shine abin da malamin da yake ambata mana sai ce fayu'awwilu al'amra ko faya'ulu al'amru faya'ulu al'amru sai abin ya koma zuwa ga anna hadha min fi'il shayatin cewa wannan dai gaba ɗayansa yana daga cikin aikin shaidanu aljanu fala yanfi wuqu'ahu don haka da mutum ya ƙaryata wannan abu ya annahu waqa'a domin ko ya auku wa shuhida kuma an ganshi mutane da yawa sun gani na ba ku labarin hatta ibnu taymiya rahimahullah wata rana wasu mutane sun zo sun ce sun gan shi yana gida fa a zo ne suka ce sun gan shi lokacin da suke ana yaƙi sun ce wa zai zo ya taimaka musu ina ma irin su ibn timiya suna nan masu ƙarfin zuciya sai gashi ya zo kuma yana gaya musu wasu abubuwa sai ce a shi bai je wannan gun ba sai dai shaidan ne ke so ya batar da kuku zammaci cewa ni wani abu ne kuma wannan shine sufa ta malamin kirki lokacin da za a zo ana ziga ka cewa ai an ganka kaya kaza karka ce eh to ai ka san mu lamarin namu kaza da kaza a'a sai ka badda mutane ka gaya musu lalle ba kai bane kai kana nan a gida tun safe baka je ko ina ba ballantana a ce an yi amfani da kai an ce an yi kaza an yi kaza kar a badda mutane Allah ya kiyaye to sai ce na na'am kogi zai nutse da su sai suka ga abin nan ko sai ya ce shehu da ya kira shehu usmanu wai sai can suka ga shehun ko wai har yana matsa rigarsa a ya dawo kai shi shehun ne kai sai aka ga ana zaune da dalibai sai aka yana matsa riga sai aka ce aka yi sai ce a wasu mutane ne a kogin kwara jirgi zai nutse da su da suka kira ni na je na taimake su an ba da wannan kisar dangane da aidarus shi mako mako biyu haka da suka gabata to irin wannan tatsuniyar irin wannan tatsuniya ce shehu usmanu rahimahullahu ta'ala ne yasa yake da irin wannan abu yawa ba ruwansa da wannan harkar baya ba a neman agajinsa ga Allah ga Allah Allah fa Allah mai duniya mai komai da komai shine mai teku dan me za a kira Shehu Usmanu bayan ku ga Allah subhanahu wataala wanda ya halicci Shehu Usmanu wannan shine abin da ake so kullum ka yantar da zuciyarka daga wannan abu dan me yasa mutum ba zai zama yantacce ba sai bari yana bautawa dan adam dan uwansa ba cewa muka yi ba su da daraja ba amma ba su za a bautawa ba wannan kuma abin bauta ce idan kana cikin bala'i ka ce ya wane cece ni to an bauta masa bauta kuma ta shirka ta fita daga addinin musulunci Allah kiyashe mu haka wanda ake kira shine Allah Allah din nan shi kadai shine mai iko akan komai duk abin da ya same ka na alheri Allah ne abin da ya same ka na sharri daga gare shi yake ba wani bane haka idan ka shiga wani abu marar kyau sai ka ce ya Allah ka fidda ni ya Allah ka cece ni ya Allah ka yi min kaza Allah sa mun gane wannan don haka ƙarya ne shehu usmanu baya zuwa taimakon kowa ballanta amma la'alla shi aljani zai iya zuwa yi muku wannan din sai ku ce shehu usmanu ne zai iya zuwa da sura shehu usmanu ko ya zo da sura shehu tijjani ko ya zo da shehu abdulkadir ka kira wani shehu da bello ko shehu abdulkadir ko shehu tijjani ka ce cece ni kai mun kaza sai ka ga wani ya zo ya ma wannan din la'alla da sura irin ta wancan wane ne wannan abun aljini ne shi ne abin da ake so ka gane in ka ga an yi wannan to aljini ne shehu ko yana kabarinsa muna fatan masa rahama shehu usman allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu baki daya wanda allah madaukaki ya tabbatar da shi akan hanyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam to mu je am sai ke cewa fa yaqulu al-amru anna hadha min fi'li shayatin فلا ينفي وقوعه لأنه وقع وشهد لكنه يكون خارقا شيطانيا سيدي كرك سي مسا كرامة سيدي ككلاشي خارقا شيطانيا وليس كرامة با كرامة بس فالفرق بين الكرامة وبين الأحوال الشيطانية ظاهر da haka bambanci tsakanin karama da kuma yanayi yanayi na shaidan wato abubuwan mamaki na shaidan zahirun a bayyane yake wahiya kun ce wahuwa ya kamata ce falfarko sai ce wahuwa wahuwa annal karamata shine cewa ita karama yu'taha almu'mina attaqiyya ana bada ita ne ga mumini taqi mumini mai tsoron Allah shi ake baiwa karama ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun wannan mun shaje falwaliyu don haka abin wanda ake ce ma waliyi na Allah dai huwa almu'minu taqiyu shine mu'mini mai tsoron Allah lahumul bushra fil hayati dunya suna da wata bushara Allah na musu bushara a rayuwar duniya a ita ce ce wa min albushra yana daga cikin wannan bushara din alkaramat karaman nan da muke ji to bushara ita ce wannan bushara din lahumul bushra fil hayati dunya ma'ana suna da karamomi Allah ne musu karamomi yace qad yace ko haka ne ko allati qad tahsulu li ba'd ibadillah wannan karamomi da sukan auku ga wasu daga cikin bayin Allah amma man laysa alal imani wat taqwa was sunnah amma duk mutumin da baya kan imani duk mutumin da baya kan taqwa duk mutumin da baya kan sunnah sunan sunnar ma ya tsane shi baya so a ce sunna ya fi so a ce wani abu daban hanyar wane hanyar shehu wane to wanda yake kan wannan a min ahlil bid'a daga cikin ma'abuta bid'o'i wa shirkiyat da yin aikace aikacen shirka yace hadha tahsulu lahu al-khawariq wannan zaka iya samun abun mamaki ya auku a hannunsa walakin sai dai laysat bi karamatin amma dai ba karamomi bane inna ma hiya kawai dai waɗannan abubuwan khawariqu shaytaniya abubuwan wato shaytan ne na keta al'ada ma'ana aljanu ne suke imma min jihatil qudrati wanda yake aikata su ko ta bangaren kudura ma'ana mutumin a ga ya aikata wani abin da wani ba zai iya ba shi ma'ana ta bangaren kudura aw min jihatil ghina ko ta bangaren wadata wadatuwa da wani abu baya buƙatar aikata shi bayan sauran mutane suna buƙatar sa yawwa au min jihatil ilmi ko ta bangaren ilmi wannan duk mun tattauna akan su hanyoyin karama yadda suke kasancewa muku manta ba ko yawa akwai karama qudariya ko akwai karama mai ce ilmiya to a wannan bangaren shine ita ce ya sake maimaita mana nan au min jihatil ilmi ko ta bangaren ilimi ya san wani abu a wuri ko a cikin wasu mutane wanda duk ba wanda ya san abun sai shi ya sani wanda kuma an san wannan abun ba a sanin sa haka kawai to sai a ga shi ya sani wannan duka zai iya zama ta hanyar shaidanu din idan mutumin ba akan hanya yake ba tahsulu lahum khawariqu adida kai abubuwan mamaki dai daban-daban sukan auku gare su mithlu ma dhukira ko na nuqila fil hawa akwai abubuwa a larabcin nan ghairu mustaqim yau da yake malam da baki kawai yake magana to kuma masu aikin kamar kullun na ga mana ba su yi tahririn an yi editing maganganun ba zaka ji maganar ba ta miƙe ba a larabci wani gun na saurare shi zaka ji cewa ya yi wata magana ya faɗi wata kalma ne sai ya tsaya to ya tashi sai ya faɗi wata kalmar daban yar uwarta kaman zukira wa nuqila to bayan ya tsaya ne sai kuma ya faɗi waccan ɗayar to sai ka ɗauka zance ne haka a miƙe da ka dai kullum wanda suke karanta su lura da wannan abin to sai ke cewa ina ne yace mithlu ma zukira naqlu ko nuqila fil hawa'i kamar da ake ambata ko kamata ya ce mithlu man zukira annahu nuqila fil hawa'i misalin wanda aka ambata cewa an daga shi sama an ganshi kawai yana yawo ashe wani shedani ne ya rike shi haka yana yawo da shi a sama mun gane walam ma qala la ilaha illallah yayin da yace la ilaha illallah sai shedani zahaba shedani sai shedan din ya gudu sai ya fado kasa ai mun ji wannan a makon da ya gabata ko to wannan ya faruwa domin me duk inda aljini yake kullum muna nanata wannan zance yanzu wallahi ko wannan ya isa ya zama mana wa'azi mu daina hulɗa da bokaye da masu hulɗa da aljanu nan duk inda aljani yake kun ga baya san la ilaha illallah baya san ta baya san karatun alkur'ani don haka shi yasa zaka ga ba kazami irin boka ko kaga farce zako zako baki kirin doyi wari ba dama ka ji wani abu shi ba sa son turare me yasa ka je gun masu ko masu maganin da za su ce maka ga yadda za ka yi maganin harkar aljanu ba ana baka amfani amfani da turare ba to amfani da turare na cin abin da su aljanu ba sa domin tsafta ce mutum abin da yake ba zan ce mutum ba tun da aljani ne abin da yake abincinsa fa shine kashi da kashi da ban daki inda yake jin daɗi kamar ka zauna a falo da kushin da kafet da komai kana jin daɗi da inda zaka zauna ka wato ka shantake yadda kake jin wannan daɗin shi kuma kake jin daɗi a banɗaki shi ɗabi'arsa kenan ya more in ya samu banɗaki musamman akwai ƙazanta a ciki da ɗoyi to ya za a yi wanda yake bauta masa mai hulɗa da shi ka same shi da kuma tsafta ai ba ka samu ba don haka shi yasa ba zai yiwu ba waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana abincinsu shine guntun kashi fa da kake ci ka yar guntun kashi da za a ce kashin dabba kashin abubuwa da da muke ci in kun zubar a bola to sai su ta yawo a bola suna yakuta suna ci su kuma abin da ke da daɗi a gurinsu kenan kamar an sa nama da shin abubuwa masu daɗi an baka su kuma ka suke jin wannan to kaga mai wannan ba zai yiwu abubuwan alherin da aka umarce mu da shi kaga yana son su ba Allah subhanahu ta'ala ya raba mu da waɗannan irin musifu to shine sai ke cewa kamar wannan don haka idan aka ambaci Allah ko aka karanta alkur'ani sai dan sai kama hanya sai ya tafi qala la ilaha illa allah dhahaba ash-shaytan yace walamma qala la ilaha illa allah dhahaba ash-shaytan alladhi yahmiluhu wannan shaydan din ko aljanin da yake dauke da shi mutumin fasaqata sai mutumin ya fado kasa dum aljanin ya gudu da kaga shi yasa ashe in suna hulɗa da su din sai su hana su kusantar ubangiji domin in suka kusanci ubangiji suka ambaci sunan Allah aka yi la ilaha illallah aka karanta alqur'ani to tsafin zai ɓaci shi yasa zaka ga boka zai ce maka ka zo ba zan ce zai zo zai ce maka ba kai zai ce wa wani insha Allah ba kai ba zai ce ma wanda yake hulɗa da shi ka zo da safe karfe tara kar kai sallah asuba ka zo da janaba ko ta zina ce ka yanka kaza ka zo da shi in ma dan adam aka ce ya yanka ya zo da jinin zai zo da shi a zo masa da jinin dan adam a ce gashi ka kurba yanzu dan Allah duk waɗannan abubuwan Allah na san su to duk abin da dama Allah ba so zaka shi shedan yake so dan adam ya aikata shi yasa za ga masu cultism din nan masu yanka dan adam da naman jarirai ana ci da makamancin wannan duk hulɗa su kenan harkar su kenan zuciya baka kirin a ji daɗin kashe dan adam a ci namansa a yi ƙazanta a bauta wa shaidan don haka duk mai wannan ku ba za ka samu la ilaha illallah mai kyau a zuciyarsa ba ma'abuta shirka ne ma'abuta bid'a sun fi sha'awar ai ta bid'a sun fi sha'awar ai ta shirka haka kullum mu abin da muke kira dan adam ya yanta zuciyarsa daga bautar waɗannan aljanu da bautar dan adam ka yantar da kanka ka koma ka bauta wa Allah Allah nan da shine mahalicin komai da komai me yake wannan tsaron ne to ina ne sai sai wa mithlu an ya'lama ma fil batni yace haka misalin a ce wani ya san abin da ke wani ciki yana da na kawai sai a zo a ce masa matar wani tana da ciki sai ce namiji ne ko ce tagwaye ne ko ce kaza ne kaza ne ko mace ce wannan dai yana cikin sukan yi irin wannan wa mithlu an yughitha fi waqti al-hajati misalin ya ba da agaji a lokacin bukata kamar wannan kisa ta shehu usman yana zaune cikin almajiransa sai aga yana matsa riga ce ya aka yi shehu ya ce wai wasu mutane ne suka nemi agajinsa ya je taimaka musu to shedan zai zo waɗancan mutane dan ya rudar da su cewa shehun yana yin wannan abu shi ku shehu yana zaune yana karantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwansa da wannan abu wa yukallimuhum kuma ya musu magana wa yukhbiruhum bi ashiya'a makhfiya ya kuma ba su labarin wasu abubuwa boyayyu kullu hadha min fi'l shayatin duk wannan yana cikin aikin da shaydanu suke aikatawa wal insanu ya'lamu qusurahu haka ne ko mm shi ko dan adam ya san gajiyawarsa da takaitawarsa wa annahu la ya'lamu al-ghaib ya san shaydan bai san gaibi ba kuma dan adam shi ma bai san gaibi ba qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah ka ce babu wanda ya san gaibi daga cikin wanda suke sammai ko mala'iku ne haka ko wanda suke ƙasa ko ɗan adam ko aljan babu wanda ya san gaibi illallah sai Allah wannan maganar a ina take a ƙur'ani akwai ƙarya a ƙur'ani akwai kuskure a ƙur'ani to kada wani ya sake cewa wani ya san gaibi banda Allah in dai gaibi abin da ake nufi shine ilimin da ba wanda ya san shi sai Allah mun gane wannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba ya san wasu abubuwan da mutane da yawa ba su sani ba to wannan baya nufin gaibi kun san ai mun taba wannan zancen abinda ake nufi da gaibi shine duk abinda baka ganin sa shine gaibinka idan ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi to kamar ka ce da ilimin sa da na Allah ɗaya ne duk abinda Allah ya sani manzon Allah ya sani wani abun haka yake an kyautawa manzan Allah ko an kyautawa Allah subhanahu wataala aka faɗi wannan maganar na farko ƙaryata alkur'ani amma abin da yake daidai shine ilimin mu ba irin na manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam ya fi mu ilimi saboda shi ane masa wahayi ana gaya masa abin da ba a gaya mana ba don haka zai gaya mana abin da yake gidanmu zai ce ga wani nan yana zuwa kuma mu ganshi yana zuwa zai ce wance namijin za ta haihu kuma hakan ne to ba saboda wai ya san gaibu bane a saboda Allah ne ya gaya masa mu bai gaya mana ba ai kun ga akwai bambanci tsakanin wannan yawanci abin da muke so gane kenan akwai hadisai da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu da ba a san shi ba lokacin da muka karanta kissar Hatib anan ne ko a sira asira ne ko Hatib ibn Abi Balta'a ba ya aiki wata mata da wasiƙa ba ta ɓoye a kanta a cikin kitso mai annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ya zo an gaya masa ya kira sahabbai su bi ta a wuri kaza za su haɗu da ita wannan menene wahayi ne aka yi masa koko ilimin Allah yadda Allah ya san abun haka ya sani wahayi aka yi masa to wannan shine ake so gane wasu lokaci sai mutane su rika cewa wai gashi nan ana cewa wai annabi bai san gaibi ba to Allah ne ya ce ba wanda ya san gaibi sai shi ko ya faɗa kuma har yanzu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau kuntu a'lamul ghaiba menene لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون da a ce na san gaibi to da na yawaita wa kaina alheri kuma da babu wani mummunan abu da zai same ni amma ai an- mummunan abu ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an karya masa hatta haƙorinsa na gaba a yakin Uhud an je ho bai goce ba kuma abin ya same shi wannan menene dan ya nuna mana insaniyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in a tsakanin mu ne ake kwatantawa to ba wanda ya isa a kwatanta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yafi mu yafi kowa ba ai dan adam din da ya kai shi daraja ba kuma babu wanda ya kai ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a haddi irin na dan adam amma bai san gaibi irin yadda zaka ce irin ilimin Allah shine ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine ma'anar gaibi dan haka in muka ce an- annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba abinda muke nufi shine ilimin sa ba- bai kai ilimin Allah ba ba duk abinda Allah ya sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani ba ina ina fata kun gane wannan yawwa amma in a kwatanta ilimin mu da nasa ne to yafi kowa ilimi akwai abubuwan da mu ba mu sani ba shi ya san su kuma a rayuwarsa mun ga irin abubuwa da dama da ya ambata za a yi kaza kuma aka yi yanzu duk cewa akwai gaba ɗaya ma ya ku bayin Allah gaba ɗaya ma musuluncin nan cewa akwai tashin alƙiyama wa ya gaya mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi qur'anin wa ya zo mana da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai tashin alƙiyama cewa za a yi tambayar kabari cewa za a yi kaza za a yi sirati za a yi mai duk gaibi ne wannan ai bai zo ba amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari don haka dole mu gaskata shi amma ta ina ya samu Allah ne ya gaya masa yi masa wahayi kun gane wannan insha Allah to mu je dai na'am abubuwa da yawa yawa ba- yakin mu'ta ya faɗi yadda za a yi za a kashe wani za a kashe wani za a kashe wani kuma wani zai zo ya zama shugaba kuma aka je abin haka ya faru da haka ba- ba lissafin kawai gaibin manzan Allah abin nan ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa ake yi ba amma dai misalai ne na cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abubuwan da ba mu sani ba amma wannan ba shine gaibi ba duk abin da ya faɗa wanda ba mu sani din ba da gaibi ne sai Allah ya gaya masa daga gaya masa to ya fita daga gaibi ai wannan ba shi da wahala a gane shi in mun ce gaibi me muke nufi kamar yadda an bata mana dazu daidaita shi da ilimin Allah shine sanin gaibi ka ce yadda Allah ya san abu kaza haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abu kaza to wannan shine da'awar ilimin gaibi kuma Allah madauki ya faɗi babu wanda ya san wannan banda Allah subhanahu wataala Allah ya kara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja sallallahu alaihi wasallam to shi yake cewa um, hadha min fi'il shayatin wal insanu ya'lamu qusurahu uh, wa annahu la ya'lamu al-ghaib kamar da Allah madauki faɗa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah subhanahu wa ta'ala yace hiya la tunsabu ilaihim ba'da al-mamati to kun ga wani, wani ka- sai ka ji wannan zancen haka babu ma'ana ba a jere yake ba ko haka kawai malamin ya ambata zancen me yake yi ma'ana waɗannan khawariku ko karamat ba a dangana su ga mamata a ce mamaci ne ya aikata kaza domin mamaci ya riga ya mutu in gane yawwa gashi abin da ke nufi sai sai a bin nisbati lil khariqi shaytani dangane da abin mamaki na shaidan ko na aljanu yahsulu lahum fil hayati su waɗannan mamatan waɗanda suke a halin karkacewa din a rayuwarsu wannan abin yana faruwa amma ba'dal mamati amma in sun mutu falaysa lahu to mutumin da ya mutu ba shi da dama ya aikata wani abin mamaki kun gane wannan zancen li'annahu intaha domin ku shi ya kare lakinna shaitan sai dai shaitan yudillu bihi yana batar da wasu ta hanyar wannan abu ma'ana ta hanyar wannan mutumin yau sai ya zo wurin mabiyansa sai ya zo musu da sura irin tasa sai ya sa su yi wani abu kun ga su aka batar wane ne kuma ya batarwar shaitan shi wanda ya mutu din yana can a cikin kabarinsa Hmm. Allah sa an gane laisa khariqan lahu ba wani abun mamaki bane gare shi lakin yudillu bihi sai dai ana batarwa da shi mithlu ma yahsulu inda alquburi misali abin da yake aukuwa a kaburuka ash-shaytanu yudilluhu dan adam a shaydan yana batar da mutane ta hanyar abin da ke aukuwa a wannan wuri laysa khariqan lahu li'annahu intaha wannan yana ta dai nana ta mana yace wa ammal karama amma ita karama fa innal abdal mu'mina shi ab- shi bawa mumini qad yukramu ba'da mamatihi za a iya masa karama bayan mutuwarsa yukramu fi ahbabihi amma ba shi din ne zai fito ya muku wani abu ba kun gane wanda ya mutu ya mutu ba zai dawo ba sai sai tashin alkiyama Allah zai tada kowa kuma sai a hisabi yana cikin rayuwa ta barzaku an gane wannan rayuwa irin ta barzaku amma ba zai tashi ba sai tashin alkiyama to amma akan ga wasu karamomi a masoyansa in Allah yana so ya karrama mutum ko da bayan ya mutu to za a iya ganin wani abu na alheri a cikin zurriyarsa wani abu na alheri a cikin masoyansa ku gane wannan sosai sai ta zama mai karama ce gare shi bayan ya mutu amma ba shi ne zai fito a ga wani abu daga gare shi din ba an gane wannan sosai eh da shi saboda shi yawwa sakamakon shi mutumin kirki ne sai Allah ya karrama waɗanda suke ‘ya'yansa Allah ya karrama masoyansa Allah ya karrama iyayensa da kakanninsa ko kuma in ɗa ne iyayensa salihai mutanen kirki sai Allah ya karrama shi ya daga darajarsa saboda babansa mutumin kirki ne wannan karama ce ga uban kuma alherin ta ya samu shine abin da ke nufi amma ba uban ne zai fito bayan ya mutu sai a ga yayi karama ba kun gane wannan in mutum ya mutu an kare shi kan intaha in mutumin banza ne aka ga wani abu to shedan ne ya zo ya yi don ya batar da mabiyansa in mutumin kirki ne kuwa to karramawa sai Allah ke masa to zai wasuwa zai wa masoyansa da danginsa kun gane wannan ba matsala a gani to gashi nan zai kare mana bayani sai yake cewa wa amal karamatu fa innal abdal mu'mina qad yukramu ba'da mamati yukramu fi ahbabihi yukramu fi man ya'tifu alaihim za a karrama shi dangane da masoyansa da waɗanda yake tausayin su ana waɗanda yake tausasa musu wajen mu'amala fi man yarhamuhum cikin waɗanda yake jin kansu مثل ما أكرم الله جل وعلا به أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما بعد وفاته yanzu ku duba ku ga Allah madaukaki ya yi wa manzon ya karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwarsa ta hanyar me ta hanyar sa mana ni'imomi da yawa Allah madaukaki ya yi mana ni'imomi da yawa karama ce ga manzon Allah mu'ujiza ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu kuma alheri ne gare mu saboda me duk mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah madauki ya dauka shi saboda soyayya nan da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan girmama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma alherin sa ya same mu mu da muke san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya gare shi a sai yake cewa bi ashiya'a kathiratin da abubuwa da yawa sai ce fa hadha li ajli mahabbatihi ba li ajlihi mahabbati ba in asiri ha'un fa hadha li ajli mahabbatihi wannan yana kasancewa ne saboda soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lana da yake mana yana san mu babu mai san al'ummar sa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madauki sai ya sa mana alheri sakamakon a biyayyar da muke masa wa mithlu ikramillahi jalla wa ala lil abdi me har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a qur'ani Allah ya kira shi raufur rahim ko raufun bil mu'minina raufur rahim shi dangane da muminai game da muminai shi mai jin kai ne kuma mai tausayi manzo Allah sallallahu yana tausayin muminai shi yasa baya son su shiga wuta so yake su shiga aljanna wa'azin da yake musu ku daina kaza marar kyau ku aikata kaza mai kyau dan mai dan tausayin sa ne baya son a ce a cikin al'ummarsa ga wani ya zo ya shiga wuta saboda tausayi to sai ke cewa ina ne مثل ومثل إكرام الله جل وعلا للعبد الصالح الذي يموت فيصلح الله جل وعلا عقبه ويحفظ لهم دينهم وأموالهم إلى آخره yace misalin mutumin kirki salihi bawan Allah mutumin kirki waliyin Allah sai ya mutu sai Allah ya gyara masa zurriyarsa kun san gyara zuriya alheri ne babba ko ba haka bane to wannan yakan faru sakamakon kyan zuciyar uba sai Allah maɗauki ya sa ‘ya'yansa duk su taso mutanen kirki ana wannan ko ba a wannan in uba mutumin kirki ne sai Allah ya kaga ya gyara masa ‘ya'yansa wannan yana faruwa wannan kuma karkace to duk wanda kaga kuma ‘ya'yansa ba a gyara ba to ubansu ya zama ba mutumin kirki ba karkai wannan abu wannan kuma wani abu ne da Allah ne san ya abubuwa suke to yawa to shine sai ke cewa kuma yazo ya kiyaye musu addinin su da dukiyoyin su ila akhirih kama ja fi suratul kafi kamar da ke a suratul kafi inda Allah madauki cewa wa kana abuhuma saliha ko me ya alakar uban da wannan yara da annabi khadir da annabi musa suka go wannan katanga da da an gyara ta me zai faru da ya gyara ta kai don gudun kada ta faɗi dukiyarsu tana ƙasa Allah subhanahu ta'ala ya kare wannan abun yasa khadir ya zo yi wannan aikin a yace abin nan ya gyara musu ita bata faɗi ba annabi Musa ki ce ai da ka karbi lada akai ko to shine sai yake gaya masa ai ga sababin ga sababin ga sababin na wasu marayu ne kaza da kaza da kaza to sai yake cewa wa kana abuhuma salihan ubansu salihi ne me fa'idar gaya mana cewa salihi ne la'alla saboda salahar tasa ne aka kiyaye musu wannan dukiyar kun gane wannan ashe kenan uba in mutumin kirki ne ya mutu salihi Allah na gyara masa ƴaƴansa da haka kullum ka zama mutumin kirki Allah subhanahu ta'ala kuma in ka rasu sai ga ya gyara maka ƴaƴanka ya ba su wato shirya su tsaya akan hanya fa bi sababi salahi a ukrimal abna'u saboda wannan salahin shi wancan bawan Allah Allah ya karrama ƴaƴan yace wa hakaza haka nan dai abu yake gudana sai ce fa'idan ba'adal mamaci don haka bayan mutuwa almauta layun sabul khariku walal ikramu lil mayyici to nan dai sake nana ta yi to mu tsaya anan sai zama inda za mu tashi inda ce fa'idan ɗin sai mu sake dawa daga nan sai a ƙarasa zan ƙarasa dubawa idan abubuwan sun isa haka ko ba ya sake irin wannan nana ta mana ɗin yake sai mu kyale shi sai mu koma asalin littafin mu insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta Allah ya sari man al'amuranmu, Allah ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar nan dai ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama har zuwa ƙarshen rayuwarmu, Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa, Allah ya kaɗe mana sharri kowane iri, Allah ya kaɗe wato duk wani mummunan makirci da za a ƙulla addinin musulunci ko musulmi, Allah ba mu haɗin kai da son junanmu, Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alheri wanda suka rasu Allah ya gafarta musu wanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya duk wanda ke cikin wani kunci ko wani iri ne muna fata Allah madauki yaye masa Allah subhanahu wa ta'ala ya sare mana abin da ya kuntata wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik